al-ijma'a sahiha to sun yi faɗi da dukkan wanda ya saba wa ijima'i sahihi ingantaccen ijima'i ya zama na an haɗa kan abu kuma ta hanyar ingantaccen ijima'i to wannan suna tafiya kan kafirta shi
الجامع لشروط الإجماع wanda ya haɗa dukkan sharɗin ijima'i المتفق عليه عموما wanda aka gama a kansa baki ɗaya وهجتهم قوله تعالى to hujjar su shine faɗin Allah ta'ala wa man yashaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wannan shi sa suka ce abinda musulmi suka haɗu a kansa ga baki ɗaya ko da ba shi da nassi daga Qur'ani ba shi da nassi da hadisi daga hadisin manzo Allah amma malamai na al'ummar nan baki ɗaya suka tattara a kansa shi kuma ya zo ware ya musa ya ce bai yadda ba babu hujja a cikin wannan abu in suka ce wannan shike nan shi ma za su kafarta shi saboda wannan ayar cewa wanda ya saba wa manzo bayan shirya ta bayyana gare shi ya bar tafarkin muminai muminai gurgurun din suka yi nan shi kuma yi nan to wallahi ma ta wallahi wa nusulihi jahannama وقوله صلى الله عليه وسلم فدان النبي صلى الله عليه وسلم من خالف الجماعه wanda ya saba wa taron musulmi ko da daidai da kamu ɗaya ne faqad khalaqa rib'atal islam wannan ya sance igiyar musulunci daga wuyansa
na wa haka wa haka al-ijma' ala takfiri amma suka hikaito ijma'in malamai akan wanda ya saba wa ijma'in al'umma baki daya na wa zahaba akharuna ila al-wuqut wasu ka suka tafi man khalafa al-ijma' zuwa yin togaciya ga barin su yi yanke da kafirta wanda ya saba wa ijma'i sun ce a'a ba za a kafirta shi ba allazi yaktasu bi naqal al-ulama wanda ya banta ne da cirowar malamai kawai malamai ne suka san shi abu ne da malamai ne kawai suka san shi wannan.
وذهب آخرون إلى التوقف wasu ko suka tafi zuwa ga yin dakace في تكفير من خالف الإجماع a cikin kai tashi daga nan ku tashi ku tashi daga nan a cikin kafirta wanda ya saba wa ijma'i الكائن النظري wanda ya kasanci daga bincike كتكفير النظامي kaman kafirta shi nazamu nazamu shine Ibrahim bin Shayyarin kenan لا بإنكاره الإجماع eh ta hanyar saba wasa ijma'i لا لأنه بقوله هذا مخالف ijma'i salafi domin da faɗinsa wannan wato ya saba wa taron salafu sahabbai baki ɗaya alhaji jajin jin su ga kafa hujja da shi shi خارج nazamu الإجماع shi nazamu bai yadda a ce ijma'in malamai wata hujja ce a cikin musulunci ba لا malamai za su iya haɗuwa ga baki ɗayansu na al'ummar musulmi ka cokan su tafi kan abu ya zama na kai kuma baka yi riko da wannan hujja ba kai naka gu daban لا idan binciken ka bai baka irin wannan ba to sai suka ce wannan nazamu ya fita daga layi ya ya fita ma daga musulunci da faɗin wannan saboda dukkan sahabbai ya saba wa dukkan sahabbai da dukkan sahabbai sun haɗa kan ijma'i hujja ne لا قال القاضي أبو بكر alƙafi abubakar baƙin lani ya faɗa القول إن جيه ni zance a guri na أن الكفر بالله cewa kafar والجهل cewa بوجوده Allah shine jahilta samuwar Allah din tabaraka wa ta'ala نعم.
to shine yake cewa kafar cewa Allah والإيمان بالله shi kuma imani da Allah huwa Wal ilmu bi wujudihi.
shine sanin samuwar Allah duk wanda ya san da Allah to yayi imani da shi kenan duk wanda bai san da Allah ba shine wai ya kafirce masa kenan نعم وأنه لا يكفر أحد بقول ولا رأي kuma cewa shi sha'an da lamarin ba a kafirta wani da zancensa ko da ra'ayinsa إلا أن يكون هو الجهل sai dai بالله idan zancen nasa ko ra'ayin nasa ya zama jahiltar Allah ne فإن أصاب بقول أو فعل idan ya saba idan ya sabo bi kaulin da wani zance nasa au fi'ilin ko wani aiki nasa بس الله ورسوله wanda Allah da manzo suka bayyanar أو أجماع ko المسلمون musulmi duk suka haɗu أنه لا يوجد إلا من cewa كافر wannan aiki ko wannan zance ba zai faru ba sai ko daga kafiri أو يقوم دليل على ko ذلك wani dalili ya tabbata akan wannan وقد to كفر shikenan sai a ce ya kafirta ليس لأ- لأجل قوله au fi'ili أو فعله، amma ba wai saboda zancen nasa ko aikin nasa ba لكن لما لما يقارنه من الكفر daidai saboda abin da yake gwamuwa da aikin nasa da zancen nasa na kafirci akan wannan ne ba tsuran zancen ko aikin ne ya kafirta shi ba نعم. فالكفر بالله shi kafircewa Allah لا يكون إلا لأجل ثلاثة أمور baya zamowa sai saboda al'amura guda uku أحدها الجهل بالله تعالى na farkon ta dai jahiltar Allah ta'ala والثاني na biyu أن يأتي shine فعلا mutum yayi wani aiki أو يقول ko ya faɗi قولا wani zance يخبره الله ورسوله hujurullahu wa rasulan da Allah da manzon Allah suka ba da labari أو يجمع ko المسلمين kuma musulmi suka haɗu أن ذلك لا يكون إلا wannan magana ba zai zamo ba sai ko daga kafiri كالسجود للصنم yanzu kaman su daga gunki والس- والمشي إلى الكنائس yanzu kaman tafiya coci بالتزام الزناد da kuma lazimtar wannan zinari shine wannan a- a- a- ni ban san zinari nan me suke ce masa ba abinda suke ɗaure tsakiyar su ɗin nan da shi shine zinari نعم مع أصحابها tare da ma'abutansu masu ɗaura Zinari.
zinarin kuɗin guma ku tafi tare da su cikin coci a cikin ididdikansu أو يكون ذلك القول أو الفعل la yumkinu ma hu العلم ilmu بالله ko kuma ya zama wannan aiki da yayi ko wannan faɗi da yayi ba zai yiwu wannan aiki da wannan zance nasa ya tare tare da sanin ubangiji ba kuma wanda ya wannan aiki ka san bai san Allah ba نعم قال ya ce فهذان الضربان wayannan nau'o'i biyu وإن لم يكونا جهلا بالله wanda ba su zamo jahiltar Allah ba ne فهما علم to su alama ne أن فاعلهما cewa كافر.
wan- mai aikata su kafiri ne a An ga sani dai mutum kunyan da ya imani.
sa wannan dogo farar rigar nan irin ta ta- ta kiristoci ya ɗaure tsakiyarsa ya kama hanya ya ɗunguma ranar kirsimeti misali ya tafi coci to a ranar ba sai ya ce shi kaza ba ne shi kenan kawai shi kenan
منسلك من الإيمان mai zaruwa ga barin imani أم فأما من نفى صفة من صفات الله تعالى الذاتية amma wanda ya kore wata siffa daga siffofin Allah ta zatinsa أو جهدها مستبصرا في ذلك ko kuma wato abin nan ah, ya yi musunta mustabsiran yana mai basira fi zalika a cikin wannan yana zuwa da hujja a cikin wannan أم كقوله kamar faɗinsa ليس بعالم ya ce wai Allah laisa bi alimi ba ولا masani ba ne قادر- ولا قادر ba mai iko ba ne ولا مريد ba mai nufi ba ne ولا ba متكلم mai zance ba ne ومشي- وشبه ذلك da من ire-iren صفات wannan daga siffofi na cika na zatin Allah alwajibatu lahu ta'ala wanda suka tabbata ga Allah ta'ala نعم فقد نص أئمتنا على الإجماع على كفر من نفى to عنه wannan وصفة shugabanninmu sun ta- sun- sun bayyanar da ijma'in malamai a bisa kafircewa wanda ya kore wa Allah wata siffa daga cikin wa'annan نعم وأراه عنها ya tsaraita Allah daga wa'annan siffofi وعلى هذا ومن قول akan سهمون wannan za a fassara zancen su hununu من قال laita lillahi Kalamun.
kalamun wanda ya ce Allah ba shi da siffar kalamu zance ya ce zance ai sai sai halitta نعم insha Allah zai tsaya yana wani zance فهو Allah ne- كافر wannan kafiri ne saboda shi Allah ya tabbatar da kansa zance din
وهو لا يكفر المتأولين Shi ko suhununu baya kafirta masu tawili كما قدرناه kamar yadda muka gabatar.
فأما من جهل صفة من هذه Amma الصفات wanda ya jahilci wata siffa daga wayannan sufofi ba waɗin gurungume ko da sufofin kabalar ba.
نعم، فاختلف العلماء To وهاهنا a nan fa malamai sun yi saɓani.
فكفره بعضهم Tashin malamai ya kafirta shi.
ووكي ذلك عن أبي جعفر القبري To an yi kai tonin daga Abu Jafar Dabare cewa duk wanda ya jahilci wata siffa ta kamala ta zati ya kafirta.
نعم وغيره Da wani sama.
وقال به أبو الحسن الأشعري Abdul Hassan al-Ash'ari a farko shi ma ya faɗi haka.
وذهب طائفة Wasu jama'ar kuma sun tafi لا أن هذا لا يخرجه عن اسم الإيمان zuwa ga cewar wannan baya fitar da shi daga sunan imani da wasu da yawa musulmin ne suna sallah idan ka ce masa idan idan ka musamman irin wanda ba su kula da harkar ilimi ba ko mata haka idan ka ce masa wal iradatu nufi ko ka ce masa wal iradatu nufi siffar Allah ce bata ma san wal iradatu ba ko ba ka gane ba na ce bata ma san shi ba balantana ta kudurce shi wa Allah ya siffanci da irada bata ma san shi ba an gane idan ka ce- idan ka ce mata um, wani kudiratu alkudiratu iko bata san me ake nufi da iko alkudiratu iko ba ko alkalamu zance ba duk siffofi ne na Allah na kamala ba su san shi ba da yawa maza da mata za ka samu in kafatin siffofin ma'ani na Allah da siffofin kamala da irin da irin salbiyan nan kace kace wal wahdaniyatu kadaita ka sarauta me kenan bata ma hankalci ma'anarsa balantana ta kudurce shi ga Allah ko bai hankalci ma'anarsa balantana ya kudurce shi ga Allah ko baka san akwai haka da yawa ba to akwai haka nan da yawa shi karatun sai Allah wanda Allah yawan muwafaka da yawa muta dan adam shi galibi ya taho kawai ba zama yake kan harkokin yanda zai biya rayu ba zancen a wani wani karatu na addini yawanci ba yi ake ba da wuya ka ga mutumin da zai je ya je wani minti goma kwata min rabin awa a makaranta yana da wahala to shi yasa irin wannan siffofin ma'anin musulmi da yawa ba su ma san su ba in ka ce masa ne ma'ana wani iradatu nufi wallahi ce bai gane ba a cikin haƙƙin Allah menene ma'anar wani iradatu bai sani ba to
wa ilayhi rajal ash'ari zuwa gare shi Abu Hassan ash'ari ya koma ala yace annahu lam ya'taqi zalika i'tiqadan yaqda'u bi sawabihi yawa domin shi ba wai ya kudurce wannan abun bane da yake ganin cewa shine daidai da yace Allah ba da shi da bai san kudura ko irada ba ba wai ya kudurce a zuciyarsa ya san kudura da irada bane kuma ya kore su ga Allah na'am ka gane sanin su ne ma bai ba wa yarawu dinan wa shar'an da yake ganin wannan addini ne kuma shine matafiyarsa shine shari'a wa inna ma yakfuru man yataqada anna maqalahu haqqun zahir dai wanda yake gafarta shine wanda ya kudurta cewa abin da ya faɗa din gaskiya ne cewa shi bai san wata kudura ba wa tajja ulai bi hadisin sauda'i wannan suka kafa hujja da hadisin ita wannan ku baiwa wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama inna ma talaba min hatta Tauhida tauhida la zahir ghayru.
dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tauhidi ne kawai daga wurinta na'am la gairu ba waninsa ba an gane iyakarta kenan wa bi hadisil qa'ili da kuma hadisin mafaɗi la in qadara Allahu alayya lallai idan Allah ya sami iko a kaina a wato zai iya rashin samun ikon kenan a kansa a wa fi riwayatin fi a wata ruwa a cikin wannan hadisin la ali udillillah a ba udillu ba malam duba ka gani udillu ya ce ma udillillah to kuma ka ce udillu a shi udillun ka- ka- ka faɗa wani jiji daban adillullah ne shi mutum ne shi ne wato almusi'u shi ga baki ɗaya rayuwarsa tun da Allah ya shi banda aikin barna ba abin da yake na bashin iburu ne sana'arsa shi ne a rufe mutum ya je ya tone ya kwashe likafanin ya getta ya karkaɗe ya je ya getta ya siyar aikin kusan sana'arsa kenan aikin duk siya- kasuwarsa suna makabarta haka yake ya shi wancan lokacin aikinsa kenan ya rayu tsawon zamani a haka nan ba wani aikin alheri da yake sai aikin banza saboda haka da ya zo zai mutu sai shi kuma ya san Allah san kuma Allah ba dama kuma ya san bai da kyau bai da kirki shi kuma gashi kuma zai zai gamu da Allah da ya ga mutuwa ta taho sai ya ce in ya mutu ya ce iyalinsa su kone shi kurmus idan naman ya zagonye kashin ya riddige ya zama toka ta raba shi biyu da rabin tokar sai su sheƙe ta a- a kogi rabin tokar kuma su bari sai ana iska ana guguwa su zo su sake shi a cikin iska ya watsi shi ne ce la'alli abillallaha ko na ɓacewa Allah an gane wato zama na jiki nan a kawai na ba- ba- babu ne shi ne abillallah an gane to kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba da labari a cikin hadisi da sai wannan mutum haka aka yi masa yana mutuwa suka yi wannan abin da suka yi sai gashi a tsaye a gaban Allah tak ya gan shi gashi tangaras a tsaye a gaban Allah yace ko dai basu kona nan bane ka gani ubangiji ya tambaye shi sai duk a wancan iyatakun da ya ta yi duk ba a zancen su ba wannan me kake yin wannan aikin da kake a kuna kuna gawar ka yace Allah tsoron ka nake ji to shi kuma Allah abin da yake nema a wurin bawa ke ka san da shi kai shayinsa ko ta wani hali ne ka san da shi haka kana shayinsa to shi kan kai masa yadda yake so sai shige da Allah shige gida to gafara Allah lahu imana wannan ya dije a sa'a dai Eh, ya tadda in sa'a mala suka ce dan nema shige gida haka irin wannan ɗinɗin kaɗanin da ake yaro eh a tun da ya shigo da wannan hashiyar ya ce ya rabi min hashiyatika tsoron ka nake ji ya gani shi yasa shi wannan mawaƙi da yake cewa ba abin da yake firgita shi ba abin da yake gigita shi ba abin da yake ba shi tsoro sai haɗuwarsa da Allah gobe don ya san bai da gaskiya ko haka yake ko yace gaskiyar da ba ta da yawa da wani abu dai mai kamar haka yake fara ko kamance ne babu ba ku nuna ce da wannan waƙar to akwai to wani mawaƙi ne yake fara eh to wannan abin Allah yana son wannan eh tsoron sa ya ku wanda yake aikin kirki yake jin shi tsarka ne tsakaninsa da Allah bai da matsala jira yake kawai su ne ma masu abin nan din shigar da mutane in ka zo daga ka aka zuzzage ka to abin ba zai kyau ba in ka je masa a haka kana jin rika ba dama eh har gwanda wancan din to sun maƙala sannan yake ba gafarallahu lahu Allah ya fi man alu suka ce walau buhita a kasarun nasi an sifati da za a binciki yawa yawan mutane game da sufofin Allah wa fushi ko anha a nemi yaye wasu game da ita amma wujida man ya'maluha illa al-aqall man ya amalu ha da Allah ka duba ya amalu ha yana ina ba za a samu wanda ya santa ba sai kaɗan sifatul ma'ani din nan ba lallai ba ne yawa illa sai kaɗan sai kaɗan daga cikin mutane za a
وقد samu أجاب الآثر عن هذا الحديث وكما- بوجوه Wa- wa- wani kuma ya ba da jawabi ga wannan hadisi da fuskoki منها Ya- daga cikin fuskar أن قدر بمعنى قدر cewa kadara wato kamar irin ta annabi Yusuf ne ai, ta annabi Yunus ne eh ka gane wa zanna allan na kadira alaihi to ba wai yana zaton ba za mu sami iko a kansa bane ba ita bace ba ya zaci ba za mu kama shi da wannan laifin ba an gane ka gane shi ne ma'ana kamu na wa- na na wacce na na na in na takadiri na arziki din nan na na na- na ya busu kin rizqa liman ya sha wa ya kadiru to wannan ya kadirin ita ce nan ba wai ta iko bace ya zaci ba za mu kama shi mu kuntata masa ba to irin wannan ne da yace la in qadara Allahu alayya idan Allah ya kama ni ma'ana an gane to shine abin da yake nufi a nan a- a- a fasarar wasu malaman ولا يكون الشك في القدرة على ba إحياء wai yana shakka bane a cikin kudurar Allah bisa rayar da shi بل في نفس البعث bari a cikin shi kansa doron a tashe shi ne yana ganin su لا Allah bai يعلم kale إلا بشرع wanda ba za a san shi ba sai da shari'a ولعله لن يكون ورد عندهم به شرع to ta yi shi wannan mutum ba wanda aka zo musu da shari'a ba yana cikin ahlul fatra آه، يقضى عليه da za a yanke kansa ويكون الشك فيه حينئذ كفرا ballantana kokonto a cikin sa a wannan yayin ya zama kafirci فأما من لم يرد به شرع malam ya rubi shari'a amma abin da shari'a bai zo da shi ba فهو من مجوزات to العقول yana daga cikin abubuwa na halattawa hankula kawai abu ne na hankali wannan su zamanin fatara آه.
ba- sanda ba an yankewar annabta babu annabta a duniya an Allah bai turo wani annabin ba kamar irin zamanin da manzo Allah ya zo riski Qurayshawa kaga annabta ta yanke gabaki daya a duniya a lokacin duk duniya take a haka yazo litin zira qauman ma unzira abahum fa gafiluna a gafalar duk duniya take gabaki daya a wannan lokacin to su ake cewa ahlul fatara to yawanci irin wannan zamanin an bar mutane da hankula ne abinda hankali ya bayar da shi kusan a kansa ake ko a wannan lokacin da babu shari'ar akwai mutanen kirki akwai mutanen banza a wannan lokacin yawa to mutanen kirkin mutanen kirkin ne har ga Allah mutanen banzan ko mutanen banzan ne wannan shine lokacin aiki da hankali abinda iya abinda yake tata hankali inda ya je iya nan aka basu shi yasa ko da su Imru al-Qais mawaka ne ga su mawaka ne na zamanin jahiliya zamanin fatara amma kuma hadisi ya zo a kan cewa yan wuta ne domin shi tattaccen shaki ne eh ko a jahiliya sunansa ɗan iska haka yake su kansu suna kyamatarsa a halin jahiliya yawa to to to wannan iyakar ta kenan kawai shi yasa ya faɗi wan- wannan wannan mutumin أو يكون قدر بمعنى ضيقة ko ko kuma kadara din ya zama da ma'anar da ya kato ita ce ta annabi Musa لا ويكون ما فعله بنفسه إجراء عليها sai ya zama abin da ya aikata kansa din kamar kyamata kan nasa yake shi da kansa saboda irin munin aikin da ya dinga yi wa ghadabun li isyaniha da kuma fusata saboda saban da ya dinga yi wa qila inna ma qala ma qala hu aka ce ya faɗa abin da ya faɗa ne wa huwa ghayru aqilin li kalamihi ba tare da yana hankaltar zancensa ba ya riga ya shiga gargara ya kusa mutuwa na'am wala dabi'in bi lafzi ba mai kula da lafazinsa ba ne mimma sawla alayhi min al-jinn saboda abin da ya rinjaye shi min aljiza'i na ya kwaci wal kashiyati da tsoron Allah allati azhabat lubbu wanda ta tafiyar da wa hankalinsa lan yu'akhadh bihi saboda haka sai Allah bai kama shi da wannan ba wa qila aka ce kana hadha fi zaman aka al-fatrati ce wannan ya zama a zamani na fatara wa yasu yanfa'u mujarrad at-tauhid sai inda matsarancin tauhidi kawai ya ishi mutum wa qila bala haza min majazi kalamin arabi aka ce yana daga cikin majazi na zantukan larabawa allazi suratuhu wanda al-shakku.
surarsa shine shakka wa ma'anahu taqiqu amma ma'anarsa tabbatarwa ne Na'am.
an gane suna da irin wannan zancen zancen shi ake ce tajahulal arifi ولو أمثلة yana da misalai a cikin zantukansu كقوله تعالى yanzu kaman faɗin Allah ta'ala لعله يتذكر أو يخشى la'allahu ya tazakkaru aw ya hasha don ko a samu ya gargadu aw ya hasha ko kuma wato ya ji tsoron Allah ya tafi wurin Fir'auna ko ya gargadu kaga anan Allah ya tabbatar da ya san cewa ba zai gargadin ba ba kuma zai ji tsoron Allah ba amma a yanda zance ya taho kaman gwadawa za a yi a gani ko yau wasu ana yin irin wannan a cikin zancen larabawa amma a zancen Allah ba a ce masu tijahulul arifi yawwa ba a cewa tajahulul arifi wa qawlihi da fadin وقوله wa inna awdiyakum لا لا هدى أو في ضلال مبين ko mu ko ku wani yana kan shiriya wani kuma yana cikin bata bayyananne نعم.
to ai kaga wannan kamar ba a san wanda yake cikin bata da wanda yake cikin tabbas muna kan shiriya kuna kan bata shine ma'anar zance فأما من أثبت الوصف amma wanda ya tabbatar da siffa ونفى الصفة ya koye kuma ya kore siffantuwar فقال eh wato ya tabbatar da siffantuwa ya kore siffar نعم فقال أقول عالم ina ولكن لا cewa علم Allah له، alimun ne amma la ilma lahu ومتكلم mutakallimun ولكن لا ne shi walakin la كلام له kalama lahu وهكذا في سائر hakan ne الصفات yake a cikin sauran sufofi على shine مذهب المعتزلة shine mazhabar mu'tazilawa shine gaya maka ma'anar abin da mai qawaidi yake cewa al-qudratu wal iradatu wal sam'u wal basaru wal ilmu wal hayatu wal kalamu wayannan sufofi ma'ani sai kuma yazo ya ce wa kaunuhu ta'ala qadira wa, wa murida wa aliman wa hayyan wa mutakalliman wa sami'an wa basira to kai a gurin ka zaka ga wal qudratu ai ba sai an ce kuma kaunuhu ta'ala qadiran ba a to suna da bambanci akwai mutanen da aka yi da ake ce musu mu'tazilawa suna da wata matafiya da suke cewa su malaman sunna baki ɗayan su na al'ummar annabi sun tafi akan cewa ubangiji yana da siffar da ake ce mata ƙudura wanda yake matabbaciya ce ita da zatinsa ta'ala sannan yana da siffa da ake ce mata sam'u yana da siffa da ake ce mata iradatu yana da siffa da ake ce mata basaru yanzu kaman kai mutum ai kai mai gani ne ko kuma kana da siffar ganin ita ce idanka kai mai ji ne kana da siffar jin ita ce kunnanka kai mai kaza ne kana da siffar wato an gane ai to su mutazilawa abinda suka ce shine sun yadda Allah mai gani ne amma ba shi da wata siffa wai ita gani Allah mai iko ne amma ba shi da wata siffa wai ita mai suna iko an sa ka gane ma'ana mai ji ne shi a man da zatinsa kawai mai gani ne shi a man da zatinsa kawai masani ne shi a man da zatinsa ba wai alimin da ilmihi ba ƙadirin bi ƙudratihi ba a ƙadirin haka ne amma kaka ce yana da wani abu shi ƙudura muridan mai nufi ne shi amma kaka ce yana da wani abu irin abun su ne na zance na ilmul kalami an gane to shine sai mai ƙawa'idi ya tabbatar maka siffofin na ma'anoni Ubangiji yana da su waɗanda suke tabbatu da tabbatar zatinsa wayannan siffofin akwai su suna nan gaske ne kuma da su ne yake ƙadiran ɗin da siffarsa ƙudura yake ƙadiran da siffarsa irada yake murida ta fahimci zancen nan to shi ne zancen ahlus sunnati wal jama'a su ko mu'tazila suka rabe abin guda biyu suka ce sun yarda da kaunuhu ta'ala qadira wa murida wa aliman wa hayyan wa mutakalliman wa sami'an wa basira amma ba su yarda da alqudratu wal iradatu wal sam'u wal basar wal kalam wal kaza duk ba su yarda da wannan ba to shi ne dalili to kaman qala bil ma'ali da wanda yake faɗi da wato duk wanda yake faɗi da makomar zance inda zance yake komawa zai mutum hukunci da shi da abinda wato faɗin sa yake komawa zuwa gare shi waya suku ilayhi mazhabuhu kuma matafiyarsa take kora zuwa gare shi kafarahu to sai kafirta shi sai kafirta wannan kawai yawma idza nafal ilma domin idan ya kore wa Allah siffar ilimi intafa ne wasu ku alimin.
To siffantu wasu da cewar alimu ne shi ya kaforu. Inda bai da ilimi ai ba malami ba ne. Ko ba haka ba. Mara ilimi ba malami ba ne kawai. Yawa mara ido ba mai gani ba ne. Mara kunne ba mai ji ba ne. Shi Allah di yana da waɗannan siffofin. Amma su ma'anoni ne a cikin zatinsa ba wasu abubuwa ne na wato wanda suke kamar mahasusai ba. wanda kai yanzu za a iya taba idan ka taba kuɗa a to shi Allah ba haka bane wannan sunan su sifatul ma'ani yanda siffofin suke kwatancen su kwatancen su a wurin Allah shine ka misali hankalinka za a iya taba hankalinka ba zai tabu ba ko to amma kuma ka san ai duk dai abu dai ka san da hankalinka ko amma ba za a iya taba hankalinka ba kana da wayo wayanka ba zai taɓu ba, an gane, amma tabbas kana da wani abu wai shi wayo, amma wayan ba zai taɓu ba, kana da tunani, tunaninka ba zai taɓu ba, to waɗannan irin wani abuwa su ake ce ma'anoni. To haka ƙudura da irada da sam'u da basaru da hayatu kamar abin da za a iya wasafa mutum kenan a inda za ka iya fahimta. Ma'anoni ne wanda suke tattare da zatin Ubangiji tabaraka wa ta'ala. an gane? To.
Zila ya sani ba alimin illa man lahu ilmun.
Domin ba wanda za a ce malami sai wanda yake da sani.
Haka an namu sarrahu inda wuri ma adda ilmi.
To a gurin wannan kamar sun bayyanar da abin da wato zancen su ya bari zuwa gare shi.
Wa haka da inda hada To haka nan a gurin shi wannan.
Sa'iru ya rake ali tawili.
Dukkan ma'abotin firƙoƙin ali tawili.
Minal mutashabbihati.
Na daga masu kamanta Allah da wani abu.
Qadariyati.
eh ka gani da kadariyawa yanzu zuwa gurin mutum yana cewa Allah yana cin zaune a kan al'arshi to zai ce wannan kafiri ne kawai yawa kafiri ne kai tsaye saboda ma'ana idan ka ce yana zaune a kan al'arshi ka mai da shi jiki dan shi jiki wato shi zama siffa ne na jiki an gane ai bayan da za a ce hankalinka ya zauna misali yawa jiki ne yake zama
ومن لم يرى ومن لم يرى أكدهم بمعال قولهم wanda kuma baya ganin zai rike shi da inda zancensa zai je ولا ألزمهم mujiba bai kuma lazumta masa abinda mazhabansa ta wajabtar لم ba يرى إجفاره to ba zai baya ganin a kafirta su قال لأنهم إذا وقفوا yace على domin su idan aka yi musu nuni akan wannan قالوا sai su ce la naqulu ba za mu ce laisa bi alimi mu ba mu ce ba masani bane Allah لا ونحن لا ننتفي من القول بالمعال kuma mu mun kore zance da abinda zancen mu zai koma zuwa gare shi الذي ألزمتموه wanda لنا kuka lazumta mana shi ونعتقد نحن mun ko muna kudin cewa da mu da ku cewar wannan ma kafirci ne بل نقول bari muna faɗi إن قولنا la ya ulu ilayhi mu zance mu ma bai koma zuwa ga wannan ba على ما أصلناه a bisa abin da muka kafa shi asali فعلى هذين المعصبين a bisa wa'annan marika guda biyu kisa ta kafa nasu fi kifada ahli tawili wato malamai suka sabani a cikin kafirta ma abuta fassara نعم وإذا فهمته idan Allah ya sa ka fahimce shi صبح لك موجب الاختلاف اختلاف الناس to في shi ذلك kenan wato sai abin da ya jawo sabanin malamai a cikin sai bayyana gare ka والصواب abin da yake daidai ترك اكتفاده barin kafirta su والإيراب Allah hadana alayhi da بالخسران kuma bijira ga barin tabbatar musu da asara وإجراء حكم الإسلام a dai عليهم gudanar da hukuncin musulunci في kansu a قصاصهم cikin yin sakayya gare su cikin abin da suka yi da kuma gadon su da ومنافعتهم aure ne niya da su ودي- وديات biya ودياتهم da kuma biyoyin su نعم.
wasu lati alaihim da kuma musu sallah in sun mutu ودفنهم في da da مقابر binne su a المسلمين makaburan musulmi وسائر da مؤامرات sauran mu'amalolinsu لكنهم duba يغلظ sai عليهم dai ana kaurara musu biwa Biwa jil jil adabi da adabi.
ladabtarwa mai ciwo وشديد da الجزر tsananin tsawa da والحجر kaurace musu حتى يرجعوا har sai sun duro بدعتهم.
sun bar bid'arsu وهذه كانت سيرة الصدر wannan الأول ita فيه.
ce matafiyar wato a- wato magabata na farko فقد كان نشاء على زمن الصحابة ne wa ba وبعدهم da من الت- من التابعين من قال بهذه to الأقوال wanda wanda suke wa'annan zantuttuka irin kadariyawa dinnan duk sun faru tun zamanin sahabbai suna duniya da kuma ورأي waɗanda الخوارج zuwa da kuma waɗanda suke bayan su na daga tabi'ai an samu waɗanda suke faɗin sha'anin ƙadariyanci wanda muka yi shi jiya da ra'ayin hawarijawa wal itizal da ra'ayin mu'tazilawa نعم.
wa ma azahu lahum qabran amma ba su nisanta kabarin su daga cikin musulmi ba وما قدعوا لأهل ba منهم su yi yanke ga ميراثاً، wani daga cikin su su yanke masa gadon sa ba لكنهم hajaru sai حذروا dai sun kaurace musu وأدبوهم sun بالشرف ladabtar da su والنفي da duka da kora والقتل على da قدر kisa a bisa أحوالهم gwargwadon halayensu لأنهم فساق domin su fasikai ne كلاب batattu عصاة masu sabo أصحاب كبائر ma'abutan manya-manyan عند laifuffuka المحققين nan ga وأهل malamai السنة masanan hakika da ko malaman sunna ممن لم يقل بكفرهم منهم Ka- daga wanda yake daga cikinsu bai faɗi da kafircinsu ba خلافا لمن رأى غير ذلك saɓanin waɗanda suke ganin wani haka ɗin آه، والله الموفق Allah shi للصواب ne mai yin katari zuwa ga abin da yake daidai قال القاضي أبو بكر alƙali abubakar baƙin lani ya faɗa وأما مسائل الوعد amma والوعيد masa'alolin wa'adi wal wa'idi alƙawari da narko والرؤية da ganin Allah والمخلوق da kuma wato cewar alkur'ani ko mahaluki ne ko ba mahaluki ba وخلق الأفعال da halittar ayyukan bayi وبقاء الأعراب da kuma wanzuwar wato bijirce-bijirce ba za su yanke ba والتولد da kuma haifuwar aiki ba tare da kaddara ba وشبهها, da وشبهها ire-irenta من na الدقائق daga zurfafan matsaloli والمنع في انتفاع المتعاونين فيها to أو hana hana yi kafirta masu wato wato fassara a cikinta shi ne mafi bayyana نعم إذا ليس في الجهل بشيء منها جهل بالله تعالى domin babu jahiltar Allah a cikin jahiltar wani abu daga cikin wa'annan matsaloli ولا أجماع المسلمين sannan ولا musulmi ba su إجماع haɗu a المسلمين bisa شيئا kafirta منها.
wanda ya jahilci wani abu daga cikinta ba وقد قدمنا في الف- في mun riga mun الفصل gabatar a fasalin da yake gabanin wannan من الكلام na daga zance wa Suratul suratul khilafi da khilafi kuma hada.
surar sabanin malamai a cikin wannan نعم، ما أغنى عن abin da yake wadatarwa ga barin mu مبين maimaita shi da haulillahi ta'ala da ikon Allah ta'ala نعم فصل haza fasulun هذا حكم المسلم الساد لله to تعالى wannan hukuncin musulmi kenan wanda ya dora mummunan kalma ga Allah ta'ala وأما الذمي amma kafirin amana fa فروي عن عبد الله بن عمر an yi ruwaya daga Abdullahi bin Umar a cikin wani kafirin amana تناول من حرمة الله da تعالى ya taba alfarmar Allah غير ما هو عليه من دينه ba abin da yake kansa na addini ba domin ana duba idan dama shi ne addininsu kamar su ce Allah na da ɗa ko waye da sauransu ta Allah an zalika to nan ba abin da za mu san sun faɗi wannan ai dama an san suna wannan akai sulhi da su amma daga nan kuma sai ya faɗi wani abin daban kuma mummuna ya raba ga Allah نعم.
ka gane faharaja ibn um wa hajjat hajjati.
ya dinga kawo hujja a cikinsa yana raba wa Allah wani mummunan abu فخرج ابن عمر Abdullahi عليه bin بالسيف Umar ya yiwo فقلبه kansa da takobi yana neman sa fahara ya gudu وقال مالك في Imamu na mun الحديث so faɗa a cikin littafin Ibn Habibin da Mabusuda.
وابن Haka القاسم بن ne Ibn مسعود Qasim ya faɗa a Mabusudi.
وكتاب محمد Misali Muhammad bin Mawazi وابن da Ibn سهول Suhununi من شتم الله من اليهود wanda والنصارى duk ya ɗora mummunan kalma ga Allah na daga Yahuda ko Nasara بغير الوجه الذي كفر به ba da قتل fuskar da ya kafirta da ita ba kutila a kashe shi. yanzu ومن misali كتب dan ya ce wato almasihu sai ya danganta shi ce ɗa ne ga Allah shi nasara ai dama yana faɗar hakan muka yi sulhu da shi mu zauna lafiya to dan ya faɗi haka ba za- kaga dai zagi ne ka ce da ka danganta ɗa ga Allah to zagi ne ga janibin ubangiji ko ka danganta mata gare shi amma in kirista ya faɗi haka ba za abin da za a yi mu- za za- za a yi da shi lafiya lu sai sai zauna hakan nan dan dama akan haka muka yi sulhi da shi yana ganin Allah a irin nasa itiqadin yana da mata yana da ɗata Allah an gane ka uluwan kabira Allah ya ɗaukaka gabarin wannan an gane to addininsa kenan ko ba yahude dan ya danganta diyaucin uzairu ga Allah dama haka suka faɗa uzairu bin lahi haka suka faɗa ta Allah an gane ka to duk dan ya faɗi wannan abin da zamu yi masa amma sai kuma ya faɗo wani abun kuma daban an gane ya raba shi mummuna ga Allah ba nasu ba nasi ga kafircin nasa ba to wannan shine ba za a kyale shi ba dole sai a kashe shi
قال ابن القاسم Abdurrahman Qasim ya ce إلا أن يسلم sai dai idan ya musuluntu قال في المبسوط Abu Busuda ya ce Yawa.
kawa shi musulunta ma sai inda kansa ya zo ya musulunta yawa to shi kenan sai a yafe masa wannan mummunan kalma da ya faɗa a janibin Allah نعم. قال أشبه mana sababu ya ce لأن الوجه الذي به كفروا domin هو fuskar da دينهم suka kafirta da shi a gurinmu shine addininsu وعليه أهدوا kuma a kan su بالأوصال aka yi التي- alkawari da su na da'awar wai mata ga Allah ta'ala Allahu an zalika والشريك ko والولد kuma da'awar abokin tarayya ga Allah ta'ala Allahu an zalika Wa wal ma huwa- walad da da suka yi da'awar su ga Allah ta'ala Allahu an zalika وما غير هذا من الكرية amma abin da ya walanci wannan na kiran ƙarya a raba ga Allah da mummunan kalma ولم يعاهدوا عليه wannan ba mai alkawari da su akan za su dinga gaya wa Allah munanan maganganu ba.
فهو نقض للعهد wannan warwarewa ne ga alkawari قال ابن القاسم في Rabani كتاب Kasim ya محمد faɗa a littafin Ibn Mawazi.
ومن شتم من غير أهل الأديان الله, Allah ta'ala wanda bi ya tsora mummunar magana ga Allah ta'ala daga wasu ma'abuta addinai ba da fuskar da ya kafirta ba.
نعم قتل To shi kenan ban zai waje da zai zikira fi kitabi ba fuskar da aka faɗa a cikin nasa littafin ba.
Na'am.
To tunda sai a kashe shi kawai.
إلا أن يسلم Sai dai idan ya musulunto.
وقال المخزومي Mahazumi ya ce a mabusuɗa ومحمد da بن Muhammadu bin مسلمة Musulama وابن أبي da هازم Ibn Abi Hazimi لا يقتل ba za a kashe shi ba ta yi ta ba har sai an nemi ya tuba daga abin da ya gaya wa Allah mummuna din مسلما كان أو كافرا musulmi ne shi ko kafiri ne shi فإن تاب in ya tuba fa lillahi alhamdu wa illa in ya tuba fa sai a kashe shi وقال malam مدرب mudarrifu وعبد الملك da abdulmalik al-waji وعبد sun sun faɗi الملك kwatancin zancen imamu na maliku وقال أبو محمد بن abu أبي muhammad زيد mai risala kenan ibnu abi zaid ya faɗa من سب الله تعالى wanda duk ya tsora mummunar فقد kalma ga Allah ba fuskar da ya kafirta da ita ba sai a kashe shi إلا أن يسلم sai dai idan ya musuluntu وقد ذكرنا قول ابن mun الجلال riga mun faɗi zancen ɗan jallabin tuntuni وذكرنا قول عبيد mun الله faɗi zancen ubaidillahi وابن da ibn لبابة babata وشيوك da الأرض shehunan undulus a cikin wannan banasara آه، wafatu ya da وفتياه fatawarsu da بقتلها kuka da kashe ta لسبها بوجه الذي كفرت به Eh Allah saboda ta ɗora mummunar kalma ga janibin Allah wannan biya da annabi kuma da fuskar da ta kafirta da shi ɗin وإجماعهم على da ذلك gamuwarsu a kan wannan وهو ناول القول الآخر shine kwatancin ɗaya zancen لمن سب النبي صلى cikin الله wanda ya عليه ɗora mummunar وسلم magana ga janibin annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikinsu بالوجه الذي كفر da به fuskar da ya kafarta da shi ɗin.
ولا فرق في ذلك بين Babu bambanci a cikin النبي wannan tsakanin ɗora kalma mummuna ga Allah ko ga annabinsa.
لأن عاهدناهم على أن على- لا يظهروا لنا شيئا من كفرهم Domin mun yi alkawari da su kasu zo su dinga yayata mana suna bayyana mana abin da suke ciki na kafirci. Saboda haka ko da da kalmar da ya kafirta ne sai kuma ya zo yana yayata abin yana kiran mutane a kansu to ba za mu kyale shi ba. To, وأن لا يسمعون شيئا من kar ذلك su ji yadda mu wani abu daga cikin wannan abu nasu.
ومتى فعلوا شيئا Dukkan da منه suka aikata wani abu daga وهو cikin da نقض لأهلهم shi kenan sun warware alkawarin da yake tsakaninmu da su.
آه، واختلف العلماء Malamai sun والمسلمين yi saɓani a cikin kafirin amana.
ذات زندقة Idan ya koma yana munafunci yana bayyana mana kamar ya musulunta a shi leƙen asiri ke kafirai ‘yan uwansa.
قال مالك Imamu na Maliku ya ce, ومطرف da mutsarrufu, وابن عبد وابن عبد الحكم الحكم da وأسبه asibagu.
لا يقتل Wannan ba a kashe shi ba da annahu kharaja min kufrin ila kufrin. Dama can a cikin kafirci yake. Yanzu kuma ya koma kan kafirci na nufaƙa. To duk ɗaya ne.
وقال عبد الملك عبد الملك بن مالك شنو كويس عايز يقتل يقتل sai a kashe shi li'annahu dinun la yuqarru alayhi ahad domin shi zindiƙanci wani addini da ba za a karba amanar ba za a bai wani amana a kansa ba ولا يقوم Domin yadda da mutum عليه yana iya zama a mat- a cikin mu a matsayinsa na munafiki ba za mu yarda ba ولا يقضى عليه جزية ba za a karbi jizya a kansa ba قال ابن عجيب ya faɗa وما أعلم من قال من قاله غيره ban san wanda ya faɗi wannan ba idan ban da shi Abdul Malik ibn al-Majishuni alhamdulillah صل على سيدنا
ولا